محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد
وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون Allah madaukakin sarki ya ce wani kur za mu ba ku labari iz yayin da aka zina mai saka kun muka riƙe alƙawari da ku a hada kuma alƙawarin ku bil amali da yin aiki bi ma fi taurati da abin da yake cikin a taura wa qarrafa na boko kuma dura alhali kuma hakika mun tirato dutsen dura fina a sama da kawunan ku aljabal wannan dutse iktala lahu mun tirato min asalihi daga asalin alaikum a gare ku lamma baitum qubuluha yayin da kuka ki karban wannan alƙawarin wa qulna muka je da su ku zu ma atenakum خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم ku zu تتقون ku riki ma atenakum abin da muka ba ku bi kuwatin da ƙarfi idan an ce ka riki abu da ƙarfi kai aiki da shi ake nufi ba ruko ne haka ba kai aiki da abin da aka baka bijadin da kokari wani jihadin da zuba kokarin ku wani kuru ku tuna ma bi da abin da yake cikin sa bil amali bihi ku dinga aiki da shi la'allakum ba da banza ba tattakuna nara ko kwa kiyayi higa wuta aure ba sai ko sabon Allah da lokacin da aka masa alƙawarin suka ki sai Allah ya cire dutsen dorin sina burbushi da kawunan su to ana cewa ku yi sajada kan ya- sai da kunnen su ya taba gasa amma suna kallon dutsen da suka ga lalle zai danne su to anan ne suka juya gohin suka yi sujada amma bayan an ɗauke dutsen kuma daga baya suka ce sun warware shine bayan nan suka ce sun mata wallaitun ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من sun الكافرين mata wallaitun ai a arabtun sai suka bijire min ba da zalika da misaki bayan wani alkawarin ali daji na yi wa Allah da falaula ba dan dai fadlillahi falala ce ta Allah yayi wata alaikum a gare ku ba wa rahmatu da rahmansa la kuma gare ku bi tawbati da karban tuba auta akiril azabi ko jinkirin azaba ga wanda ya saba wa Allah la kun da ku kasance min al kafira da jumlan asararun bai alhalikin ala tuntuni Allah ya ce da mu halakar da ku fi duniya nan duniya wal akhirati da makoma lahira a duniya ma da daga wannan dutsen da aka yi dama Allah ya san gare za su kafirce daga daga wannan da an danne su shikenan to amma abin da ya sa Allah bai musu haka ba akwai falala na Allah da rahama na Allah ko a musu jinkirin azaba ko la Allah a cikin su an samu wanda za su koma su ga Allah walaqad alimtum ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة wala كاسين kada hakika lamun kasam ne Allah ya ce alimtum arabtum Allah kun san in ji Allah ya ce allazina ita da wanda suka yi shishige tajawuz lahadda suka keta da gona da iyaka minkum daga cikin ku fi sabuti da yin su ranar asabar bi sai da samki da farautan kibi wa qad nahaynahum an kuma alhali mun hana su farautan kibin da ranar asabar wa hum ahlu aila su ne mutanen birnin aila anna saba'in alhum min alqawmi dauda dan an samu mutum dubu saba'in daga mutanen annabi dauda kanu bi qaryatan suna wata alqarya to samma ana kiran alqaryan da sunanta aila inda al'aqaba nan da aqaba bi argadi ayi suna nan a ƙarshen jin daɗin rayuwa rayuwa na- yalwar rayuwa fa mutahana hum Allah sai Allah ya jarrabe su bi ana harrama alaihim sai Allah ya haramta musu irtiya da sauki haka ce ku daina farautan kifi يوم الجمعة را- يوم السبت رانا السبت وهل لهم أما ألا يهل تامس فلو تنكيهم باقي الجمعة على قوة الجمعة ذاك إيه الجمعة دي ما عرضوا مقربة ذاك إيه فلو تنكيهم أما رانا السبت ألا يشيطوا كركوا فلو تنكيهم kazan ba wani abu ne jarraba ne daga Allah fa idza kana yawmal juma'ati wa idza kana yawmal sabti ranar da ya zama ranar asabar wajadu samka samki sai a samu kifayen bi kasarati ala wajen mai tsewa sai su fito suna wasa a bakin ruwa wa bi baqiya a ragon kwanuka guda hidan da aka ce su yi farauta lam yajadu shay'an ba sa samun komai summa inna iblis allamahum hiratun sai iblis ya sanar da su dabara yazdadu biya wanda za su farauci kifin faƙala da hun sai iblis ya ce izina uje da wala hawal bahari a gefen kogin ku yi kwalbati shine fa diga da ake yi diga fa idza jaa sama ku yayin da kifin ya zo wannan galabi jadawali ya sauka wannan digan fa zaddu alai sai su fito yayi daga ruwan ya garu ya garu ya garu duk kifin za su je su taru sosai kuma a tohe gurin fa ka zo bi gari yau asibiti in ranar asabar kuka yi haka to ranar da ba asabar din ba ba sai ku kama kifin ba kamar lahari sai su yi haka fafta rako mutanen suka rabu salasa firakin suka rabu gida uku fa isna ahir alban mutane dubu sha biyu fa alu zalika sai suke fasa ruwan suke fasa jinga idan ruwan ya gudu ya gudu ya gudu ya gudu da kifin sai su toye ranar asabar din ranar lahadi ko litinin sai su kama wasu dado suke farauta wa akalu suke ci fa masa kokira daga su Allah ya shafa suka zama bare wa magaju salasa da ayyal suka zo na kwana uku lam ya kulu ba su ci ba wa lam yashrabu ba su ci ba ba su ya ba sama ma du bayan nan kuma sai suka mutu wa ma ma wajina min al-qirayati al'ana amma kaga a yanzu biri da kake ga biri fa lam yakunu min zurriyatihim ba wancan mutanen bane bal kalbin akarin yanzu biri din wasu halitta ne daban wakila wani kaulin mazakat shabawun an shafe samarin su ma kiradatan sun zama bare wa shuyukum dattawan kuma aka shafe su kanaziri suka zama alhanzarai wakila allazina masaku kanaziri wanda aka shafe suka zama alhanzar wasu malaman sun ce ahlul ma'ida ma abota ma'ida ne wa birqatun wasu jama'a nahum sun hana su wa ja'alu bainahum saddan sun sa toyi ya tsakaninsu wa birkatin wasu jama'a an karo sun masanta bi kulubi da zukatansu wala mai ta'araru da ba su bijiro ga wannan mummunan aikin nasu ba faman da ha wanda ya hana na ja ya tsira wa kazalika man lam yana haka ma wanda bai hana ba ana namo da biri ga zancen da aka dogara wanda bai hana ba matan da bai aikata ba ana ganin su ma sun tsira amma dai Allah shi ne masani to yi ne Allah yake jawo ma kalba wa mau'izatun mun zan yayi mau'izatan wa'azi lil muttaqina la ga wanda yake ya ji tsoron Allah wa kaso bi zikri saka ke bada ambata li'annahum domin cewa su mun tabi'una biha su ne za su amfana da ita bi kila bi gairihim sabanin wani su
wa in qala musa liqaumihi inna allaha ya'murukum an tazbahu baqara qalu atattashiduna huzu'a قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين واذكر قام باكو الأباري إذ قال موسى لقومه يا إند أن موسى يدعي ومتانا سنة قبيلا بني إسرائيل وقد قتل لهم قتيلا أتكنز وانا متن ياكي وني لا يدري قاتل هو أما باسا وعيكي شبا وقالوا سكروا إيا موسى أن يدعو الله يروي الله أن يبينه لهم Allah ya bayyana musu waye ne wanda ya kai wani fada'ahu alai Musa ya addu'a sai ya zo ya ce da mutanen inna la ya amurukum haƙiƙa Allah madaukakin sarki ya umarce ku an ta zaba bakara ku yanka saniya ƙaru suka ce a ta take zuna wuzuwan yanzu ka rige mu da wannan irin abin mahazuwan bina haitu tijibu na bi misali zalika yayin da zaka amsa mana da misalin haka qala ja'udun imdana billahi ina neman tsari da Allah an akuna min aljahilina a ce ni na aikata wani abu ai almusabina a ce ina daga cikin masu wannan aiki ne jahilina falamma alimu annahu azama yayin da zai gane cewa lalle abin da ya faɗa yayi azama qalu sai suka ce qalu du lana rabbaka yubayyin lana ma hi qalu suka ce to ud'u lana rabbaka tunda yanzu mun san kai azama kuma wannan kira da kake mana na mu yanka saniya gaskiya ne daga Allah ne to ud'u lana rabbaka roƙa mana ubangijin ka mana yubayyin lana ma hiya ya bayyana mana ita wannan saniya yaya take ma sinnuwa nawa ne shekaranta يعني موسى قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر قال موسى يعني موسى إنه تعالى الله مدوك كن سلكي يقول ينا زي أمو إنها ونن ثانية ذاك نماك ينكا بقرة ثانية تمت لا فارض بام يوان شكرو بني ديوا musanna wala bikurun ba karama ba ce budurwa ce mai kankanuwar shekara ba tsaka tsakiya take ai sagiratun tsaka tsakiya take ba babba ba ce ba karama ba ce awanun awanun baina zalik awanun bai na zalika awanun tana tsaka tsakiya ita ba babba ba ce ita ba karama ba ce bai na zalika da mazakuru tsakanin abin da muka ambata muku ne minar sinani na dangane da shekarunta fafalu ma tumarun kai bayan ya gaya musu haka ya ce fafa'alu ku je ku aikata ma tumaru na biyu abinda ubangiji ya umarce ku min zabai ya ku yanka ta ya aka yi قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها kalu suka ce ud'u lana rabbaka roƙa mana ubangijin ka mana yubayyin lana ma launa ya bayyana mana yaya launin saniyan yake duk wannan zanantawa ne ga kai da lokacin da aka je su yanka saniya kowanne saniya suka yanka shi kenan to amma idan Allah ya ma umarni in ka zananta sai a tsananta so suka nema su tsananta shi yasa ko gurin malami ka je ya ce Allah za ta malam ya maka addu'a ka je ka yi sadaka ka daina cewa me zan sadakar kurin ka je ka yi sadaka eh idan ya ce ma ka je ka yanka rabuwa ya sa ka wahala to an ka bi sadaka da za ka yi kai abin da ya sawaga karago ne shinkafa ne abinci ne kurin abin da za a bayar sadaka ka bayar wani lokaci me zan yi shi ma ba wahayi ya kai masa cewa yayi kaza ba duk kama kama ne ko malami ya ce ma ka je ka yi sadaka na roƙon maka Allah in ya ce ka yi sadakan shinkafa da miya ba rubuce gani ba kurin dai abin da ya zo zuciyarsa ya gaya ma in ya ce gun maza ka yi sanka ka yanka sa shi ma ba rubuce gani ba kurin ka yi sadaka ka je ka yi kurin ina ruwanka in ka tsananta sai a tsananta maka sadaka ko wanne sadaka ne in ya gagara kai wa annabi salati inda abinci ka bayar in babu ka sai karago ko shinkafa ko to ko kosai amma zai sadaka daki daki sai ka yi kaza yau ka yanka kaza gobe kaza duk dai muwafaka ne amma ba ka yi ba ma ba komai kai wanda za ka iya idan malami ya ce maka ai wannan abin da na ma addu'a ba dole sai ka yanka rago ka ce haba malam ba zan yanka rago ba zan sai naman miya a dafa min ce kullum ka je kasuwa ka sai naman miya in ka sai naman miya na dubu ɗaya ko dubu biyu ka dafa min ce a cikin su sadakar yayi an an yi sadaka ma ba Allah naman yake duba ba tsoron sa yake so aiki la yanalu لن Allah ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم bayan ka'idin ma ba wai nama ne zai ta da Allah ko na ba a yi abin da ya da tsoron Allah da kowace zaniya suka yanka shi kenan amma tun da sun maza da tambaya to sai Allah ya tsananta musu wannan shine dalili sai suka dawo suka ce to a bayyana musu ma launin wa me launin saniyan ne to Allah ya karba in kana maganar sadaka kaga an kawo ba sai ka ce eh Allah ya karba to udu lana rabbaka yubayyin lana ma launin qala innahu قال yaqulu إنه يقول إنها بقرة صفراء kana maryama nan take nan qala innahu yaqulu Allah ya ce a ga muku inna ha baqaratun ita wannan saniya safara'u ce ita safara'u ita ce fadu fadu mai ruwan kabewa kabewa kaga saniya mai ruwan kabewa kabewa a shano duba ne ba da wahala ko to shi ne suka sai Allah ya tsananta mu zai ce sunan ta safara'u fadu fadu ce saniyar mhm.
فاجئ لونها kama da zinare shi ne safara'u din faƙi wallawun wa launin tiya da wakaga shadidu safarati tada da tsananin wannan fatsa-fatsan na mai kamar ruwan kabewa kabewa mai kamar ruwan zinare zinare Mhm.
تسر sai الناظرين mai gani ya ga saniyan sai ta faranta masa rai ila ya bi husn ya Allah ya ba ta kyau ta'ajjabahum in dai baka taba ganin saniyan baka ganta kai sai ka ji kana son ta tasurru tana barantawa annadirina masu ganin ta rai ilaiha bi husn ya ta'ajjibu tana bada mamaki sosai Mhm.
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما sai هي bani Isra'ila suka je karu to ud'u lana rabbaka roƙa mana ubangijinka dai yi bayyana na ma ya bayyana mana ita ya take sai mata ita wannan saniya tana tarke ne a gida ba ta zuwa ko ina au amilatu ko saniya ce ce wanda tana aiki ka san abin da ya sa in Allah zai jarrabe ka da abu kai zaka nema kai zaka nema yanzu na ta tambaye tambayen saniya ba shi yasa har suka je suka bauta saniya ba to ai ka gani sun ce kaza sun ce kaza sun ce an ce musu ku yi kaza ita zaniya a yanka ta kurin da an kama an yanka ta wannan rigimar na zama na bautan gunki ya mutu amma tambaye tambayen da yayi yawa sai da ƙarhe jarraba ma ta zai musu saboda zaniyar an ce ga yadda take ga yadda take ga yadda take tazuru nazarina ila ya bi husniya ta ajibu tana ba su mamaki sai suka ce qalu to ud'u lana rabbaka yuballana illana ma yaya wai take a bayyana mana sa'imatu a sa'imatu saniya ce an turke ta a gida ba ta yawo am amilatun ko da ake daura mata amalanke ne ko garma ana aiki da ita ko aikin ban ruwa inna la baqara inna la baqara tashabaha alaina wannan saniya al-mar'ut wanda aka kwatanta ta bi ma zikira da abin da aka ambato ta sha ba halina ta yi kamar cece ne aka gare mu li kasrati saboda yawan sa falam na tadu ila al maqsudi ba da za mu haɗu izuwa ga mushriya izuwa ga abin nafin mu wa inna wa inna insha Allah la muhtadun wa inna suka ce mu insha Allah to dalilin ma da yasa suka samu sauki kenan da suka ce insha Allah in dai Allah ya lamutaduna za mu shirya za mu shirya da samun ta ilaiha bil hadisi da cikin hadisi laulau yattasanu ba dan sun ce insha Allah din ba lama bayanan lahum al akar da har abada ba za su samu wannan saniyar ba amma da suka ce inna insha Allah lamuhtaduna to kuma sai ne nesa ta zama kusa sai kuma Allah ya so su da abin su samu na'am قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث Kala anan Musa ce inna ya kulu Allah ya ce na gaya muku inna ha bakarafin ita wannan saniya la zalulun babu kaskanci a tare da ita ai gaira muzallalatun bil amali ba horar da ita da aiki ba dan duk saniyar da take aiki wuyan za ka gani in ka ga wuyan za ka ga yayi kanta ba horar da ita da aiki ba tasirul arda ita wannan saniya ba ta ba ta jan garma ta kalabuwa ne zir'ati ta juya kasa saboda shuka wal jumlatu suba ce ta zalulun dakilatin fil nabai ya shiga cikin korewa wala tazkila harfi wannan shaniya ba ta ta ba ta ban ruwa al aradul mahayat wato lardin da aka tattale da lizar aje saboda shuka kamar irin gadanan din nan da ba saniyan ma daga jan ce saniya wai ba sunanta bane saniya igiya tafkakkiya mai tufka uku wanda za a ja ta dora ta bayan saniya to sunan igiyar ne saniya wannan dabbar tana jan saniya jan igiya take to shi kenan daga nan ma sunan ya zama saniya idan kuma igiyar a ƙarshen igiyar sai a ɗaura guga to sunan dalo to in gugan babba ne namijin sa za a nema ya ja to sai a ce ɗan dalo mai jan dalo guga shi ne dalo ɗin dalo ɗin ana ka samu dalo igiyar ana ka samu saniya sunan igiyar ce saniya wannan macen dabban nan tana jan saniya tana jan igiya wannan kuma yana jan babban guga dalo sai a ce dan dalo mai jan guga kaje da sunayen suke duk daga sunan guga sunan igiya ana ka nema musu abin ba shi ne sunansu ba shi kuma bakara da aka faɗa fida shi ne bakara da abin da za ka ɓare ya ka kafa fasalan ɗansa to bakara cewa ne ya farɗe cikin ko mutum ya dai nan ka farɗe sai a ce baƙarahu fulani a lugawa ne ya farɗa ta wannan ɓarayin da yake a fede ita na ka samu baƙara ɗin ina fata kun fahimta Allah ya gane da mu to suka ce inna la baƙara wannan saniya jinsin sa al man'utu bima zakira tashabaha alaina ta yi kamanceceniya gare mu ai li kasrati ai ta yi kamanceceniya gare mu abin da suka faɗa kenan to ya gai gaba kaɗan وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها musallamatun da gaba da ta kuɓuta ne ba wai musulma ke ne ba minal uyubi ita wannan saniya ba ta da aibu wa azar al'amari ko ba ta da kanta na tabo a wuya shine musallamatu la ya tafiya babu wani launi a jikin da gaira launuwa an ba launin ta ba ba ta da wani launi sai launin da Allah ya halitta da ita ai saka ce qalu قالوا لا نجيت بالحق kaga nan akwai rahin yarda saka ce yanzu ka zo mana da gaskiya mu da tun ma ne Musa ne gaskiya ne wai sai yanzu alana a yanzu ji da bilaki ka zo da gaskiya na dakata kai mana hurici bil bayani tamu da bayani ta kake faɗa labuwa suka yi ga neman saniya fawajaduwa suka same ta inda fatan agun wani saurayi albari bi ummihi wanda yayi wa mahaifiyarsa biyayya wanda mahaifinsa kuma yayi wa mahaifinsa biyayya faitar rawa aka saye da bi miliyan miskiya zaban za a cika fatanta da zinari fazabbahuwa sai aka فذبحوها وما كادوا يفعلون fazabbahuwa suka yanka saniya wa ma kadu da sun ku saura kaɗan su kasa yi ba shi wa ma kadu saura kaɗan su kasa aikata ba legala ya sama ne saboda saniya ta yi kuɗi don wannan kuɗin saniyan ya kai kuɗin saniya dubu goma shanu dubu goma ma in ka tara ba zai kai ba to zinari ko cikin hulan nan ne zai kai miliyan dubu ko to kaga saniyan nan inda za a kwasa a zuba a yi a fatan a kwasa a zuba ai zai ci cikin hulan nan dubu ko to miliyan dubu sau dubu ba yi ne tiriliyan ɗaya ba saniyan kuɗin ya kusan tiriliyan ɗaya to ya za an za ka nemi abu mutane guda uku in za su yi kiwo to ba yawa ba ne zai sa abin yi albarka ku kula duk lokacin da za ka yi kiwon tumaki ko raguna karka ce za ka ɗaure da yawa in ka ɗaure da yawa ba za ka iya ba su abinci ba ƙaryanta in kafiyar za a ga kayi da ciki ko guda uku ne Allah ya masa albarka ka ɗaure in ka ɗaure ɗaya mai albarka in ka je kasuwa da ɗayan za ka sai uku in dai ka ɗaure ya hankali yake wato ka zai yi dubu a hirin tun Allah ya da kasuwa yana ja za a je yi dubu ɗari da talatin kaga ɗaya ya zama mai albarka yanzu wannan guda ɗaya ne aka sayar an sayar da yi aƙalla an samu kuɗin shanu dubu goma sha biyu shanu dubu sha biyu ma tukun za su kai kuɗin wannan in ma fa sun kai to gayi guda ɗaya ne biyayya ga uwa abin ya yi albarka to duk ɗan da zai wa iyasa biyayya ko kasuwa za ka je iya zan je sai dabba ta ce ga yadda ake so in ka je kasuwar idan akwai rago na dubu talatin ko na dubu arba'in an ce wannan zai a ce kama dubu talatin wannan ba ka ce dubu arba'in kai kuma ka je da dubu sittin to dabara za ka yi in ka je ka sai ragon dubu talatin nan Allah ya masa albarka sauran ka nawa dubu talatin ka zo ka dan sai dusa da ciyawa dubu ayarin ka ware dubu goma ka siya iya ka turmi mai kyau na mila guda uku dubu goma ka je gun masu tsire ka dubu tsire mai kyau wanda ya ji wuta ka tsaya kana nan in ana gasa aka ce na iyata ce a gasa mata sosai sai ka sai tsire na dubu biyar wanda ta yi kwana uku da ita da jikokanta suna ci in ka sai tsiren dubu biyar ka sai burodin dubu daya sannan ka sai wannan kuma falil alhamdu ba dubu shida ba to dubu hudun ka kawo ka bata kudin a hannun ta kace iya wannan rike nawa ne abinda na siya ne albarka dubu hudu to saboda mu gona gona muke wata ran da dan kudin goron na baki wata ran ba na baki Allah ya saba saba na baki baki na kai wannan ga dubu hudu iya in ji da ka sai ragon ka ce ga yi barin kawo ki gani ga yana sai rago na dauka biyu zaka sai iya ɗaya ma yayi saboda halin yau to Allah yi wa ɗayan albarka za ta ci in ka sayar abin ka ɗaya ka ajiye kayanka bayan nan sai ka ce iya ga dubu goma wani zo da shi wanda shi ma wannan zan ɗan sai wa dabbobin ciyawa da dusa sai ka ajiye sannan ka ce to ga wannan tsiran ga wannan burodin in kirawa yi gida uku sai ka zauna kana mata aiki sai ka kulle yi gida uku iya idan yau kika ci wannan in ya saura ki bayar ga wannan kullun gobe ki ci jibi kuma mata ta ta dumama maki wannan iya ga burodi mai nauyi sai ki dinga cin kayan ki yaron nan to Allah ya ma albarka wai yanzu duk wannan tsire ne ya ta tsire ya za a yi a ka ake ci tsire ki more to Allah ya dai yanzu nan za ka yi kuɗi yanzu yadda wannan mutumin ya sai da saniyarsa ɗaya tiriliyan ɗaya kai ma ka sai da ragon kai yanzu wani mai kuɗi zai je ce yana so kana zuwa nan da ka kai kasuwa malam sai ga ga wani honorable ya zo minista da kansa sai raguna dan ka zai ce baba wannan nake so baba wannan nake so eh kai nawa ragon ka kace miliyan daya dillalen za su yi kaka ce ba su a bari zai ce an siya tun da yaren yana so wan miliyan naira za a sai ragon ka Allah ya yarda yau iyaye biyayya Allah zai bari to shi ne ya kai ga wannan matsayi Allah ya ganar da mu فذبحوها وما كادوا wannan يفعلون tsohuwa suka yanka ta wa ma kadu sun kusanta ba su kasa aikatawa saboda tsadan kudin wa bil hadisi abin da ya zo a cikin hadisi lau zabahu bakaratan ayyu bakaratan kanat la ajratuhu da kowane irin saniya suka yanka la ajrat da ya ishe su. walakin shaddadu ala anfusihim sai dai ba da banza sun tsananta kawunan su fa shaddada Allahu alaihim jalla ya tsananta zuwa gare su wa in وإن قتلتم نفسا فادارأتم فيها wannan shine ma farkon labarin eh saboda sha'ani ne na alqur'ani a karatun akwai ta kadimi ne akwai ta akiri wannan gun da muka faɗa yanzu a ƙarshe to shine ma farkon labarin wai da qatar da nafsan yayin da aka yi wani mai rai faddara da biya kowa yana ijewa ana rigima yana ba shi bane fi irga mutai bil asali biddani ai da ka samtu suna rigima wata dafa da suna ijewa biya daga cikin wanda ya aikata wannan aiki wallahu والله مخرج ما كنتم wallahu تكتمون mukaridin muzhirin Allah yana bayyana ma kuntum taktumuna na abin da kuke boyewa min amri ya daga lamarin wa za ijrar wannan bijirere ne ne huwa wal izadi ne farkon izza asali wannan ne ya kai wani ga an ga mutumin a mace amma ba san wanda ya kai shi ba to shi yasa suke bijirere ne wane ne ba wane bane ana rigima kuma ana boyewa Allah ya bayyana in an kai mutum in kuna bayyanawa ma Allah ya fi bayyanawa Mm, kar ku je ku ce wai ai za mu yi wayo mu ce ba mu bane a ba zai yi ba shi yasa da Allah ya kawo karan kwana wannan bawan Allah namu ya rasu aka ce akai makabarta na ce abin ne a kusa in an zo mu muka yi kwanan da ya kare amma kun kai makabarta to can za a je a dinga wani abu ne ya aka yi ne ya aka yi ma ka dauke hannun nan aka yi can me ba mun ka ga guri baki kirin ga inda muka yi kabari ba wayo ba wani boye boye gari kenan iri-iri amma maza a ɗauka kai ya kabari ka je ka dawo sai kenan kuma ka taɓa rana a gidansa yi mana a, ba dai ɓoye haka ke ba to Allah zai bayyana wallahi muku da jin bakun tuntabtun muna kuna ɓoye wa Allah zai bayyana to amma da aka yi abin da aka yin an yi don Allah ka ji wani ya motsi babu wani Allah ne guda ɗaya an yarda da shi to ka huta duk abin da ya faru a daina cewa za a ɓoye in abu kana ɓoye ba ya fi mutum ko ba gane ba da abin da kake boye shi ya ba fita zan gaya muku shi a hankali za a goya na ɗaya idan mace tana da ciki tana boyewa haka ne ko tana mazewa ko to dole ne cikin ya fito kowa ma ya sani muna nawa na biyu idan damuna ya yi kun je shuka hakan da za ku shuka in kun boye shi sai kun danne shi to duk inda aka danne ya fi fita inda ba dora masa kafa sosai ba ma ba zai fita ba amma inda kuka take yi kuka danne ko kuka karfin ku to kul zai fita eh ba dai kuna masa hasada kuna tadda kai to fita zai yi ina ruwan Allah haka lamarin yake to yasa yi gaskiya ma haka ne in kana gaskiya kana boyewa zai bayyana in kana yin ƙarya kana boyewa ma zai bayyana Allah gunsa duk wanda yake mummunan aiki wai ya daina ganin mutane ban sani ba wallahi duk duniya sai sun sani kuma idan kana kyakkyawan aiki duk boye wanda za ka boye ba duk duniya sai Allah ya bayyana Allah ne mai fitarwan aiki shi ne mai boyewan shi ne mai bayyanawan aikin na Allah ne in ka boye shi ya bayyana bayyanawan zai yi in ka bayyana ya boye ko boyewan za a yi ko ka bayyana zai buya na ruwan Allah in aka yi wani abu wani ya ce ni sai na yaya ta abin ya bayyana ba dai Allah ya boye ba to duk yadda kai abin ya buyan kuma idan ya bayyana ka ce za ka koye kuma sai ya bayyana ba yi wa Allah wayo ba yi masa wayo in kai gaskiya ka ce ka yi in ba kai ba ka ce ba kai ba ko kotu haka kai ka ko gaban yan sanda ne in kun je kafin ka yi ga kotu wani kira ka je ta zo wani abin da baka ce ba kai ba fa ka san kotu nan namu yanzu ba gaskiya in ka ce ka yi wala daure ka za a yi ka ce ka ce kurin abin da alƙali yake so ba kai ba kuma ka ɗau lauya ya zo ce ranka dai a yanzu wannan ya zama ƙohon yayayi ni zan ce baka yi ba ka ce ƙarya kake yaro na yi ƙarya kake na yin ka ce baka yi ba to ai ni ne lauyan ka ina ruwana ba zamani ba ne na yi na yi ka ji munafikin yaro wai ka ce yaro na yi ka ce min ni ban yi ba ni ubanka na yi haka za ka ce ka rikice idan ka je gaban alƙali kana kusa da lauyan in ya ta yi turanci turanci ka ce ranka dai ba na ji ba na ji sai ka daga hannu ka ce ba na ji wallahi sai ga lauyan ka ne ga ya ce ranka dai akai ne kotun da zan ji Hausa ba na ji babu babu wallahi babu in in lauyan ka yace zo ka sa hannu ka ce ba na ji ya zan sa hannu ni da ba na ji ba na ji alƙali ya ce to ai lauyan ka ne yadda zai sa hannu kai ranka dai ba na ji fa ka ji ko no ba na ji wallahi kai yaro ga ya mutu ba na ji ka ji daga ce duk abu ya zama na yara ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yara sun suna abin nan a nemo mun bahaushe mutumin kirki da Allah ina da tijo na kirki mai jin hausa da ka bada haka alƙalin haushi zai ji dama ba haushi ne duk nan gurin yara ne kanana ba mutumin kirki ina da tijo mai jin hausa da alƙalin zai ji haushi dama wannan turancin da ganga yake ba haushi ne sai ka ga an kira wani a ce to zo su gaya masa da gaskiya ka ce kai haka ake yi Allah ake tsoro ba mutum ba idan baka yi ba kuma kar ka kuskura ka ce kai eh in baka yi ba ka tsaya baka yi ba sai ka kira ka ka ce wani zo abin nan fa ka ce baka yi ba da Allah baka yi ba ka ce kai in ka ce kai mu za mu tsaya maka za mu hujja kai yanzu in baka ce kayi din ba ba hanyar da za mu ba su haƙuri ka ce kayi in ka ce kayi mu za mu ba su haƙuri ka ce ƙarya kake ƙarya kake ban yi ba to ai in baka yi hakan ba to ta yaya za mu fidda kai gaji Allah ne zai fidda ni ƙarya kake kai din ban yi ba haka kurin ka ji munafiki abin da ban yi ba ka ce min nayi ka ji shaidani za ka ce nayi abin da ban yi ba ina da tijo duba sa'an ubanka ne ni da farin gemu ka ce nayi abin da ba ƙarya kake da ka je kotu alƙali nan da nan zai sallame ka ce baba ka yi haƙuri je kai gida ka ci darajar da cijan ta kanka amma a zamanin nan ka je kana karya baka yi baka ce kayi kayi baka ce baka yi ba kai to yaran sun fi ka wayo ai yaron zamanin Allah ya gama ka da yaro ka nuna masa kai ba gida ne da haka za ka kwaci kanka duk abin da suka faɗa ka ce ban yadda ba ban sani ba in sun ka ce ban gane ba ban fahimta ban gane ba in ɗauke ɗauran kaga ya gaji aka ɗaure kama ba komai bane eh a tun da yaƙi mana gardama tsohon da yaƙi bin waje a ɗaure shi kurin a ɗaure ka kai shiru Allah yana tare da kai za su yi faɗa da Allah ba zai yi ba dattijo shekara in ya kai tamanin Allah ma kunyar kai ke wallahi Allah yana kunyar yi wa bawan da musulunci ya zauna shekara tamanin azaba shekaran kai aka yi tamanin Allah cewa zai a daina rubuta ma alhaki nan gaba ta lada ya ce ya bi mu Allah ya ce ku sassauta duk wanda ya ba shekara tamanin baya an daina rubuta masa zunubi Allah ya ce ina jin kunyansa ina mun kare da wani kiri ina titi da ragido ku rubuta lada kadai ya haye ya yi ritaya ya yi ritaya ka bauta wa Allah ya kara bature ma ka bauta masa ya kara sattin ritaya ake ana cin bulis ana zaune bare wanda ya bi Allah kana zuwa ya kara tamar Allah ya ce ya yi ritaya ibada nan gaba wanda kai a baya da hida irin sabi in ka irin sa to in fitsari yana zuwa baka rikewa ma da nada ake aiki idan ta sassali yana nan ma da nada ake aiki ka zama da tijo da farin gemu kar mala'ika yana kunyar ka Allah ya ce yana kunyar sa a rubuta lada kuma ka je kai ƙarya to Allah in kai wa Allah ƙarya wannan matsayin me za ka gaya masa a ji tsoron Allah mana muje gaba kaɗan.
Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun.
Wallahi Ubangiji zai bayyana. Ma kuntum taktumuna na duk abin da kuke boyewa Allah zai bayyana abin. Ko ma alkhairi ne ko sharri ne abin da ka shuka shi zaka girba. Ka shuka alkhairi zaka girba alkhairi. Ka shuka sharri zaka girbi sharri. Abin da kuke boyewa yau gashi Allah ya bayyana har yau gashi muna faɗa.
Fa qul ladribuhu bi baliha.
Kullina sai muka je da su idribuhu. ku bugi wannan saniyar mana bi bariya da shahin da raba bili saniya ku buge ta da haryar au ajaba zanabuha ko ƙarshen jeran fayuhuya zai rayu wa ƙala ana dukansa zai rayu ya ce katala ni hulani wa hulani wane da wane su ne suka kai ni libani an ya rubuta ayan kawunansa wa mata wanda ya faɗa kuma ya koma ya mutu fa harrama almirazu aka hara musu gadayya wa qatala kuma aka ba aka yi ba sun yi kisan kan ba bayan sun yi kisan kan sun buya Allah ya bayyana su suka fito fili aka hana su gado kuma aka ma aka yi Allah ba zai bari ya ce wane da wane su ne suka kai ni Allah ya bayyana bayan ya bayyana kuma a kama kai su kuma gado dama yana da rabon hannu dan su ci gado ne kuma ka fa harrama mira su ta ka hana musu yasa duk inda kaga bani Isra'ila ko kirista in dai malamin kirista ne babban kaje za a ga hannunsa da jela na saniya yana haka ta wai wannan jelan ne ai yawwa da aka ce bakon nan rubu bi bari ya an buga ya taye to yasa duk inda gan za gan su da jela a hannunsa suna haka shi kuma da aka ce har lisanuwa ko da haryan to har yayi ne gurin magana ana sa rai in ya buga zai yi magana to amma jelan ne da aka buga da azgan can sai taye sai ce wani da wani to yasa duk malaman su yanzu kaje mu yadda muke rike carbi su kuma kaje suna rike suna rike jela kowa kuma abin da ya yarda shi zai kwace shi idan in Allah ya jarrabe ka jarrabar Allah ta zo wani zai ga hibo kan ne akan gaskiya wani kuma malamin ya yarda da yi amma abin da ka yarda da yi wani sarki in bokayen sun ba shi nasara in sun ce ya je guri kaza suka masa nasara sai ya yi nasara malamai ma an sun faɗa sai ya yi nasara yi bai sani ba tsakanin malami da boka kowa ya huwa ni ma dai bai sani mishi yace kowanne yana nasara to yi ne wata ran fadawansa suka bayi shawara suka ce ranka yadda da yayin dabara za a yi a gwada a gwada malamin da bokayen magani na na a gwada su mana aka kewaye wani guda a cikin gidan nasa aka daure wata dabba wanda ba su da aka daure wani abu ne dabba ne wanda yake ba da abincin ma baya gani da ruwa haka aka zaɓi shekara da shekaru to sannan aka yi taron bokayen aka yi taron malaman aka ce ku zo ku hau bori ku bayyana me yake ɗaure a ɗakin nan suka hau bori suka sauka suka hau suka sauka suka kaɗa asgar isgar suka ce ba abin da yake ɗakin nan sai dai ba abin da yake ɗakin nan sai jaki ji bokaye kuma har ga Allah jakin ya ɗaure ba wani abu da aka ɗaure a jakin nan ɗakin nan jaki ne kuma yi sarki jaki ya ɗaure ta kira malamai aka ce akwai abin da za ku ce suka ce yi babban malamin ya ce jama'a kowa kawo ƙwarya da ruwa a kawo ya ce kowa ya jefa carbansa kowa daga inda ya ɗauka ya fara jan sunan Allah Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Maliku zuwa As-Sabur suka jefa suka ɗau carbansu suka ji aka ce ku kuma ba suka ce godiya ka ɗaure mace ba jaki ba aka ji aka fasa katanga sai Allah ya mai da jakin godiya shi kuma sarkin da ya kasa gane dawan garin ya ce to ku je kowa yana da gaskiya ta gaga hausa suka je tsari gaskiyar mai shi amma da yana da rabo tun da ka ɗaure jaki Allah ne da shi godiya an ya kamata ka watsar da bokayen ka dawo ka rike malaman nan ko sai Allah ya yarda Allah ya da shi kenan wanda Allah ya so da rahama shi zai gane gaskiya Allah bai so da rahama ba zai gane ba ina fata kun fahimta to ya kai gaba kaɗan kazalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum tajilun to sai mutumin nan ya rube musu aya kazalika al-ihya'u kun ga yanda aka raya mutumin nan ku yahudu da nasara yuhi Allah wal mawt to fa Allah zai tada mutacce fa kar kun kun mutu ku dinga shakkun ba za a taye ku ba kun ga dai ya mutu ya tayi kun gani kun gani to nan gaba haka Allah zai tada mutacce ku yi imani ku zo ku bi Allah wa yurikum ayati ga hinan Allah yana nuna muku ayoyinsa dalailu qudrati dalilai ikon allantaka yana nuna muku la'allakum wai ba da banza ba ta haƙi nuna ko kai hankali ya da dabbaru na kwaye lura fata alamu na ku ana sani annal qadir ala ihya'in nafsi waye da wanda yake da iko ya ta da rai guda daya qadirin yana da iko ala ihya'in nahusu kafira da ya raya rayuka masu yawa fatuminu ku ku ba da gaskiya da ga ya mu zaka ya haka yi ثم قسل قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو شد قسوة to bayan nan yanzu da da rabo ai kaga zuciyar za ta rasu na ko a kuma kasa kulubuhum zuciyar sai da zuciyar ta ƙara bushewa malam bayan wannan zuciyar ta ƙara bushewa ta zama ba imani qulubu aywal yahudi ya ko yahuda talabat an qabula laki zuciyar ta zama sandori da karban gaskiya min ba da zalikal mazkur bayan wancanan bayanin da muka ambata mu min iyal qatil na raya wanda ya mutu dinnan wa ma qabla huda abin da ke gabanin sa min al ayati na ayoyi fahiya sai da zuciyar ta zama kal hijarati kamar marmara tilkas waje ake kashewa au ashad da kasuwa ko kuma ya fi marmaran ma bushewa mina sai da zuciyar ta ta fice marmaran ma don zuciyar mutum idan ta buɗe ta fi dudi ta fi dudi bushewa saboda yawa dudi in ya ji tsoron Allah ma dudi tsagewa yake amma banda zuciyar kafiri sai Allah ya ce da mu wa inna min al-hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar Allah ya ce wa inna min al-hijarati wasu daga cikin duwar wadi lama da bajar min wallanara akwai dutsen da zai kece ma korama ya fito a cikinsa wani dutsen kecewa yake korama ya fito wa inna minha wa inna min adama yashtaqu fa yakhruju minhu al-ma wa inna minha wasu daga ciki lama ya shaka akwai dutsen da yake tsagewa bi idgamu ta ibn asad min shin daga cikin shi mai ruwa fa yakhruju minhu al-ma wani dutsen sai ya tsage ma ruwa ya fita sai kaga dutse ya kai dutse sai ga ruwa yana da ba a tsakiyar dutsen saboda dutsen ma zuciyan ya fi karban abu a fiye da zuciyan kafiri wa inna min ha wa inna min adama yahbidu min khashyatillah wani gurin inda yake da dutse na wajen babu kuna zaune sai dai ku ji rum malam ka je gani za ga dutse a bangare kamar rabin gari ya yi ƙasa tsoron Allah ne kur sai girman nan nasu yanka ga ya ruye ya yi ƙasa Allah ya ce inna min al-hijar la ma yatafajjaru minhu lana wa inna min alam ma yashaqqu fa yakhruju minhu la wa inna min alam ma yahbidu min khashyati la yanzilu min al-ulwi ila al-asfali daga sama zai yi ƙasa ba dan komai ba min khashyati la saboda tsoron Allah amma ka ce wa qulubukum yanzu ku zuciyarku yahudawa la ta ta'asaru yanzu ba ta yin burbi wala ta lino a zuciyanku ba ta tausasa wala ta kasha ba ta jin tsoro ku ji tsoron Allah tun da dutse yake haka ya kamata ai zuciyar dan adam ne ya dace da haka ba dutse ba wa mallahu wa ma Allahu bi ghafilin amma wa ta'malun mallahu shi ubangiji ma bi gafilin Allah ba mai bari bane amma ta amalu na gaban da yahudawa suke da Allah ba zai bari ba wa inna ma yuwakkirukum Allah yana muku jinkiri ne bi waqtikum ga lokacin da ya iba muku wa bi qiradi bi ta'tani wa bi irtifadu an al-kidal an yi waiwaye ne cikin maganar da aka yi a ba ta da ma'una أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أكلوه وهم يعلمون aba ta da ma'una aiwal mu'minuna yanzu ku mu'mine kuna tsammani ai mu'minu yahudu kuna tsammani ba yahudu wai zai musulunta za su ba da gaskiya da kuma gare ku yanzu ku mu'mine kuna sa ran yahudawa za su yi imani da ku mutanen da littafin su ma ga kamannin annabi an gani sun iri sun iya yarda yanzu waɗannan mutanen su zo su ba da gaskiya da ku jama'a ku duba tarihinsu da annabin su bane fir'auna yana azabtar da su yana azabtar da su mana alai musa ya zai kwace su sun je bakin kogi sun gigice sun rasa yadda za su yi mana hankali a tashi ana wannan hali alai musa ce ku kwantar da hankalinku ubangiji na yana tare da mu an shiga kogin ma za a tseratar da su ma ba a tsira ba suna cewa wai su ba ka ganin yan uwansu dole suka tada rigima sai ta kofar tafiyar sun ga yan uwansu an tseratar da su kogin suka ce a ne musa ya nema musu gunki kamar yadda zamanin can suna amfani da gunki ya yi musu gargadi ya musu fada bayan anayin musa ya musu haka ba su tsira ba suka yi wa anayin musa shari sai da suka mai da annabin su tsirara fa barrahu allahu mimma qala يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجها to bayan sun yi annabin sa haka malam suka yi cikin batan kai a suna batan kan nan Allah ya dinga sauke musu darba da soyayyen nama amma suka ce su ba sa son abinci a dinga ba su iri daya sai dai su dinga yin noma da kansu su sha wahala su samu aka ba su noman suna yi da kansu Allah ya jarabe su ya ce to ku zo in za ku yi ga birnin Ariyan ku yi sujada kusan ku ya suka ce su ba za su yi gaba kwaya tana na a cikin ɗaiɗayinta ba ta tafi ba bayan an yi wannan da su har ila yau alai musa ya je zai gana da allah suka kama bautan ɗan maraƙi ya dawo aka bayi labari aka wani ɗan maraƙin aka kama mutum dubu saba'in a cikin sa aka kashe marasa laifi masu laifi marasa laifi suka kai masu laifi bayan an yi wannan da su da anayi musa anayi musa zai kira mutane saba'in a je a gana ta ji zancen allah nan ma da suka je suka ce su ba su yarda ba sai sun ga allah kuru-kuru aka rike su da tsawa bayan sun mutu sun farfado aka ce su yi wa allah sujada suka ce su ba za su yi wa allah sujada ba ba kwaya tana na cikin ƙaiƙayi har yanzu ba su ba su da sana ba ba bayan an yi haka an dawo da wayannan mutanen har ila yau suka dawo gurin alayhi musa mutum ya kai mutum a cikinsu suka ce dole ku yanka saniya suka ce karka yi mana ba daidai ba suka faɗi maganar da bai dace da alayhi musa suna tsananta a kansu suna tsananta a kansu har ya kai su inda ya fi karfinsu aka yi musu haka amma duk da aka zuciyarsu ba ta rasuna ba Allah ya ce to kun ga yadda muka haka muke ta da mutunci kun imani a zuciyarsa ta ƙara bushewa sai da Allah ya ce gwara dutse yana tsagewa saboda tsoron Allah wani ma yana zazzagewa wani ma yana faduwa amma zuciyarsa ta baka bayan an gama wannan bayani Allah ya ce yanzu kun mummune kuna tsammanin Yahuda za ku bada gaskiya da da annabin su ma yaya suka kare shi yasa na muka ga da annabin su ma yaya suka kare bare mu su zo su bada gaskiya da annabin shine Allah ya ce a fata da mauna yanzu shin kuna tsammani ayyuhal mu'minuna ya kun mummune kuna tsammani an yi minu yahudi yahuda su ba da gaskiya da kwamnaku wa kada kala fariqun minhum kuma alhali wasu jama'u daga cikin su ahbaruhum manya manyan malaman su yasma'una kalaman lahi fi tawrat suna jin zancen Allah a littafin a taura summa yuharrihunahu kuma suna jirkitawa duk inda zai ga kamannin annabi sai sun canja yugayyirunahu suna jirkita kamannin annabi Muhammad min ba da ma a ƙaluhu bayan sun fahimta a ƙalu a nan ba hankali ba bayan sun fahimci zancen wannan annabin shi ne annabin ƙarshen zamani wanda in ya zo ku ba da gaskiya da shi sun san sirrin annabi muhammad amma fa suna canja min ba da ta'aqilihim iyahu wa tariqihim tarihihim fil kalam ka wasafin nabi sallallahu alaihi sun ga sifofin annabi ba a qahalal ainaini annabi yana da kwalliya idanu ja da shari gayinsa gargasa ne fa gayyaru wallahi yahuda sai su canza ku duba sharhi la ya nabi a kasa sai la ya nabi a kasa za ku ga sharhi fa gayyaru ba yahude mugu ne kuna ga abin da suka rubuta ku ko ba ku gani ba da aka rubuta min ba ma aka rubuta za ka gani min ba da ta'ilihim ta'ilihim iyyahu wa tarihihim fi kalami kawo zafin nabi sallallahu alaihi min kawani a ƙahalar ainihin da da sha'ari fa gayyaru ila zuwa ga wannan kalma ka duwa ba wa ayatul rajim kaman ayan ji gayyaru ha ila aljalibi su juya ta zuwa bulala wa gairu dalik da wani haka duk inda zai ga wani abu na alkhairi Allah zai wa annabi sai sun canja gurin da shar wanda ba da alkhairi ba shine yuharrihunahu ba'ada min ba'di ma aqaluhu bayan sun fahimce wa hum ya'lamuna ala hali sama da sani annahum mubtaruna su masu gage wal hamdu wannan alhamda lil inkari ne ai la ta da ma'u ko dai da tsammani fara hum sabi kaje tantani ma tun farko sun riga sun yi riga cikin kafirci wa idza laqul ladina amanu qalu amanna وإذا كلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليهاتوكم به عند ربكم أفلا تأكلون وإذا لقوا إن منافق اليهود yayin da munafikan yahuda suka gamu da allazina amanu wanda suka bada gaskiya qalu amanna sai su ce sun bada gaskiya bi anna muhammadan nabi su ce ai mun bada gaskiya alai muhammadu shine annabi wa huwa mubashir bi shine wanda aka ba mu albir fi kitabina a littafin amma fa duk da haka ba baki ne fa ba zuciya ba a baki ne ba zuciya ba wai za kala raja a yayin da suka shuɗe suka juya ba ruwan shayin su ila ba ari zuwa shashi qalu ai arwasahum manya manyan sai su bada allazina lam yunafiqu wannan wanda ba su yi munafanci ba liman nafaka ga wanda suka yi munafanci sai su ce a to haje sunahu yanzu kwa zantar da mu mune bima fata Allahu alaikum na abinda Allah ya sanar da ku an raba ku min fi taurati na ta min naji Muhammadin na kamannin annabi Muhammad li yuhajikum bihi inda rabbi ai in kun sanar da su a lahira za su kaba muku hujja gurin ubangijinku li yuqazimukum za su yi rigima da ku wallahi madana li tarurati na kasantarwa ne fi inda rabbi ku abun ubangijinku bil akhirati a lahira wa yuqimu alaikum alhujja za su tsayar muku da hujja ba fi tarki itibai idan kun ce kuna gaya mun sai ai kuma da kanku kun gaya mana littafin to me yasa ba ku bihi ba kaga za su kafa muku hujja ma ilimi kun kuma tare da sanin ku bi sirri cewa annabi mai gaskiya ne a bala ta aqiluna kaza nan ta aqiluna ne wai ba hankali bane ku yanzu ba za ku yi hankali ba wai hankalin anan rayin hankalin ne hankalin kun gane yayi in ba ka sani ba zai gaji a bala ta aqiluna ba hankali yake ne ba rayin hankalin yake ne da hankali anan yanzu ku labarin da kuka gani a taura za ku gaya mutanen annabi Muhammadu to idan kun gaya musu lahira yanzu ba ku da hankali ko za ku faɗa abinda kuka gani to ai faɗar shi ne hankalin rayin faɗar shi ne rayin hankali wai faɗa suke musu nan faɗa suke yanzu ba ku da hankali ko ku yara yanzu in kun ga abin da haka ne a taura na annabi Muhammadu sai ku je kuna faɗa ko kuna faɗa ba ku da hankali ko to in kun faɗa a lahira za su kama muku hujja ku ce me yasa ba ku bi su ba kuma da hali kun san cewa annaban nan mai gaskiya ne to ba ku da hankali ko kun yi faɗa wai ne amana ta haƙi nuna ba ku da hankali su mai hankali a gunsu wanda ya gani ya ki faɗa shi ne mai hankali wanda ya gani ya faɗa shi kuma a gunsa shi ne ba shi da hankali yanzu kun gane maganar ko amana ta haƙi nuna yanzu ba za ku hankali dole irin nasa hankalin kenan za ka ce annahu yuhajukum idza hadathumu za su yi rigima da ku yayin da kuka zantar da su fatana fatan fatan da hukwan kar ku zage faɗa ku shiru da bakin ku to qala ta'ala Allah madaukakin sarki sai tafke magana sai Allah ya ce awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yulinun awala ya'lamuna ba afala banan awala korewa ne lani isbamu ne fahimtarwa ce ta kariri na tabbatarwa nan wannan wawu da ka ganta dakilin alaiya ne ta yi gane domin ta dora magana shi yasa aka sa wawu din a tsakani annan la sanin ubangiji ya nan ma yi sirruna duk abin da kuke faɗa zuciyar kuma ba Allah ya sani wa ma yi ƙuli nuna da abin da yake zuciyar wani ka ce shin kuna tsammanin Allah bai san abin da kuma ɓoya zuciyar ku ba da abin da kuma bayyana a zancen ku a fili a daga za ka basara shin ba ku tsammanin Allah ya san haka to yi ya sa aka ce a wala ɗin ma yi kuhuna aiwa ma yi zaharu min zalika wa gayyaru wa gayyaru wani zafai ra'au an zale ku kiyaye ga wannan wa minhum wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba illa amani wa minhum wasu daga cikin yahudawan ma a yahudawan Allah ya ce ummiyuna akwai jahilai su la ya'lamuna alkitaba su ban san ma me aka rubuta littafin at-taura ba eh ba su san me yake littafin at-taura ba illa lakin amani sai dai ƙaryace ƙaryace talquwa wanda za a hadar musu mirwa sahib daga manyan su fata maduwa da yi za su kawo hujja su ba ilimi ba karatu ba rubutu ba ba karanta musu ilimi ba za su ba karatu ba rubutu ba abin da suka sani sai dai dogara da maganan manyan su da yi suke kafa hujja to yi kuma wannan ba ma wai ga yahudu ba mu ma na yanzu yanzu halin da ake ciki a yau kenan mutum da yawa za ka ji yin magana ya rike shi sunan su ra'ayi riƙau ra'ayi ba nafsi riƙau ba ra'ayi riƙau haka ake kiran duk mutumin da ya dogara da maganan wani ba qur'ani ba ba hadisi ba kur ta dogara ai malam wani ya ce kaza to a duba ga malamin na Allah ne in na Allah ne yana kan ilimi ya faɗa a riƙe amma malamin da ba na Allah ba ko ba yi da ilimi ba da maka rike maganar ka ya zama ka rike ra'ayi riƙau ba ilimi ba ne duk mutumin da za ka bi shi ka bi in ya ba Allah amma in ka duba wasu mutane tana nan duk yadda za ka yi masa wa'azi ba zai yadda shi akwai wani tsohon malami ya gaya masa wani magana wannan mutumin da malamin zai gaya masa yana kai shi ba ilimi bare ku yi magana da da yana da ilimi sai a kirawo shi abin da malam wani ya gaya ma ba gaskiya ba ne zo ga gaskiya to yi ba ilimi ya ce an ba gaskiya bane ba ma na riƙe kurin haka za ka yi da haka ake batar da mutane ko hata ganin watan nan ma da haka ake batar su eh idan manya suka faɗi magana malam wane ne ya faɗi magana ko ya tsaya ko bai tsaya ba kullum su yi kenan tunda wane ne ya faɗa mun ɗauka ba ka muke ko mu da muke mu karatu ku auna ku gani idan muna son gaskiya mun faɗa abin gaskiya ne ku ɗauka in ya saba ku bar namu ku riƙe na Allah da annabi shi kenan ka huta ba a mutum kake bi ba Allah kake bi eh wanda zai bi Allah a bi shi wanda ya bar Allah a bar shi a bi Allah eh babanka ne yayanka ne dan uwanka ne ka duba ka gani wanda kuma ya bar hanya in kana da wani nauyi a kansa ka je ga masa kai wani ka bar hanya na barka ka ji ko ni Allah nake bi ka karkade ka dai ka tafi in ya jira yace kai almajiri na ne zan ne ma ka ce to ka ne shi Allah anan zai kara ma albarka yi mana to ba zalim Allah ba zalimin bawa bane yayi إن الله لا يظلم مثقال إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما قال إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها إذا أيك لا لنك إذا لنك ويؤتي الله يباير من لدنه أن غريه أجرا عظيما eh ka daina ganin wani zai bata ko kuma ya shiga wani layi wai har yana ma barazana zai bi ne ma akan gaskiya ne in ba kan gaskiya ba ne yayi shi ma mai yatsi nan nan ne ba abin da zai same ka sai alkhairi sai alkhairi akan gaskiya ne akan gaskiyar ma ba a so ka tsine shi dan duk baban da ya tsine wa dan sa tsinuwan zai dawo kan uban zai dawo kan uban kuma ka zo mutum zai gaskiya za ka zo abu ka yi abu kaza in ba kaza ba zan ma kaza in abin Allah ya ce a yi ne za ka yi in ya saba wa Allah sai ka bari Allah ya ce mu bi iyaye wa in jahadaka ala wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tudihuma ilayya marjukum fa unabbiukum bima kuntum Wani ta'malun da ake bi ba ana bi Allah ya ce ku bi iyayenku da sharadin suna bin Allah wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tudihuma kar ka bi ba ka ce zo ka saba Allah ka ce a Allah nake ganin na bi ganin girman Allah a kanka amma ka yi haƙuri ya haɗu da wani sahabi sunansa sa'ad bin wane ne ne sa'ad bin waye kwana da mun faɗi sunan sahabin ibn abi waqas shine da yi ya faɗa haka da ya musulunta mahaifiyarsa ta zo ta same ya ta ce ɗana ka musulunta na ji labari ka bar wannan addinin ka koma musulunci sai uwar ta zo rana ta zauna ta ce to ba zan shiga inuwa ba in ji uwar ta ce kuma ba zan ci tuwo ba ba zan yi rana ba sai dai a nan na mutu in na mutu a ma gori da ka yi gadi ne ka kai uwar ka aiko uwar ta zo rana ta zauna kur ta ce wallahi sai dai ka bar addinin nan in ba ka bar musuluncin nan ba a nan zan mutu kwanan ta uku ita ma ba ta ci ba ba ta yi ba tana zaune a rana yau ta wuni bata ci ba bata sha ba gobe ta wani bata ci ba bata ya ba jibi ga rana sai zai same ta yace iya yace wallahi idan wannan ran naki ya kare da kina da rai saba'in abu za miki Allah ya zare yace duk zai kare ba zai bar addinin ba in za ki mutu ki mutu in kuma za ki ci tuwo to ki ci tuwo ki taimaki kanki ya rage naki iya ina ba na musulunta zan dawo e jalla ya rage nai in za ki fito ki fito in za ki mutu ki mutu in kin fito ma kin taimaki kanki amma da kina da rai daban-daban saba'in in wannan ran ya fita wannan ya fita wani duk saba'in din za su kare wallahi ba zan bari ba to yi ne Allah madaukakin sarki ya bi a masa yace ka dinga tausasa uwarka kallon lahi da dai ba ka za ka faɗa ba eh ka ba ta hakuri ka ba ta hakuri uwa ce ai daga baya kuma Allah ya gaya masa haka to ki hakuri iya ki hakuri ki fito wannan addini shine gaskiya kin ji ko eh shi kanan dana ki hakuri ki fito ki iya wannan addini a lahira ma shi Allah ya yarda da shi aka ce ka je dai ka ba ta hakuri ai uwa ce kar ka manta karanga tsaye haka to ka gani tun daga haka ai kaga wanda zai ba Allah zai ba Allah ana maganar Allah girman Allah ake gani dukkanin mu da iyayen da mu Allah ne yayi mu to ya za ku dinga kula ko yanzu ne za ka bi mutum ba kowa za ka bi ba ka bi wanda ya bi Allah kar ka zama ba gida ne kanka ya waye sosai lahira za a je wanda ka ga a duniya in zai fidda kai a lahira ka gwada shi a duniyan ka gani da wanda lahira zai cece ka a duniya sai ya nuna alama inda wannan wanda kake bi din nan kana ra'ayi da kawa kan sanda ka je gunsa ka ce da Allah rago na ne ya mutu ka canja min rago ai za ku ba ta da yiwu to kuma wannan lahira zai fidda kai kai kuma a kansa kamar za ka mutu kana ta yi da gaske in yayi ma zan yi ne kaza kaza duniya ma baka ga ya kasa ceton ka sai Allah ya lahira gaje ya cece ka gaje ka tambaye gaje masa wallahi ragona ne ya mutu dan dubu hamsin ka canja min ra'ayinka nake an Allah ya yarda kai da yi dai bata wanku ya kusa zuwa ba zai baka ba yace kai tafi gaban guri ne ce to tun da ga haka in ya bar layi ka bar layi in yana layi ka bi shi ka bi shi ba kowa ke bi ba lada ta liba ka nukin fi masu ya talkali karatu da ake yi ilimi ne ilimi shi alƙali ne in za ka gwada mutum ka gwada shi a ma'auni na shari'a in yana daidai ka bi shi in ya saba ka ajiye shi ka ɗaura mai nauyi sai ka bi mai hankali kuma sai ya gane in ka ji kuma za a je inda za ka dawo dawon ba za ka yi ba an je sabon gari kana zuwa ka gane ba na gaskiya bane ka sha mai da ni duniya zan bari ya ce to yau in tabarra allazina tubi in tabarra allazina tubi min allazina tabu wa ra'u lazaba wa taqabba'at bihim al-asbab wa qala allazina tabu law anna lana karratan فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله آمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار kafin ta kure ya ke yi in ta kure ta kure ta kure wane mutum lahira ai gari ne wanda duk yanda aka kwatanta sai mutum ya je sai ya je sai wanda ya je shi zai ba da labari eh duk yadda aka ma bayani in ka je aka je gani ya koriji wanda ya je garin nan ya je dira gari ne wani irin gari ba ga kullum yana iba baya caka kullum iban mutane ga mun ka taba jin an ce yayi ambaliya to kullum za ku sa miliyan za ta karba ita ba ruwanta za ta karba kuma duk wanda ya je ba zai dawo ba wani abu akwai abin tsoro ai wanda ya tafi ya tafi wanda zai tafi ya tafi in dai an je ba za a dawo ba an tafi kowa bi yake in ka tana da kakanka ya tafi babanka ya tafi ɗanka ya tafi jikanka ma ya tafi yan uwanka sun tafi yan garin kun kallon safan babban gari ne kamar guru zai ga mutum dubu uku wanda ka sani wane wane wane suna ina suna son garin suka bari kamar kai sun tafi mala duk sun tafi sai jiko kai sai ƴaƴa to ya kamata kai ka shirya kafin ka ji garin da kurin karɓa take ba ta dawowa wannan daga jinyan ajali an zo an tafi wannan rayuwar in ba a gyara ba kai ma ka tafi ka san da yadda za ka je a gyara a dinga kiyayewa mu dinga yin kafa kafa mu kula da addinin mu mu riko da sunna mu bi wanda ya bi Allah wanda ya bar Allah mu bari mu bi Allah ko muna gaya muku magana ba kowanne za ku dauka ku duba ku gan yayi daidai da Qur'ani da hadisi ku dauka wanda muka bada ba daidai ba kyale mana yi abbo ko ma rike na Allah da Annabi la da'ata li makalukin fi ma sai tarkani mun kunce kan mun gaya ma kuma ka sani saboda shi annaba ne ma'asumai mu ba ma'asumai bane ba karuru bane dole wata ranka yi mai kyau wata ranka yi mara kyau ta dubu mai kyau a dauka kuma mun faɗa ce wani ya kuskure a mana ahuwa layi ne wanda duk wanda ya hauka in magana yawa dole a tadda kuskure eh za a faɗi mai kyau kuma za a tadda mara kyau mun dai magana baki zai yawan magana to za a tadda kuskure idan ka ga mun yi ba daidai ba kana musulmi muna musulmi kamar addu'a ta da kai malam wani yayi kuskure Allah Allah ya masa gafara idan kuma ba kuskuren muka yi ba kai ga kuskuren to kai Allah ya ba gafara kana cikin addu'ar mu shi nan mun ba haka sai mu je a gudu tare muke zo a tsira tare Allah ya fahimtar da mu
wa ilhum illa yazunnun wa ilhum ba komai bane zo Allah ya ce illa yazunnun da abin da suke sai dai ba komai bane sai dai mun zato ai hum fi jahilin nubuwati suna cikin jayayyar annabtar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ghairi ma yarda wani abin da zai kagowa ne illa yazannuna bin zato ne zannan wala ilmin zato ne ba ilimi shi ko azannu zambun ai walau kana haƙun ko zato zunubi ne ko da ya zama gaskiya fa wailun fa wailun lil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا ba wainan dinnan da ka gani shiddatul azabi ne ya kuma a ce wa wailon fa wailon tsananin azaba lillazina yaktubuna alkitaba bi aydihim abin da ake nufi da yaktubuna alkitaba bi aydihim ga yadda abin yake aikace in suna ganin attaura in sun ga nan kamannin annaba ne to sai su ɗau tawada da biro su goge gurin sunan annabi ne sai su ɗora wani sunan da ba na annabi ba gurin to masu yin wannan Allah ya ce fa wailun ana nan azaba ya tabbata gare lillazi da yaktubu da kitaba wanda za su ɗauka su rubuta da hannu su jaide muku talikan su rubuta ƙarya min indi ma'agunsu kuma su goge gaskiya da Allah ya kawo sun mai ƙuru da sai su tara jahilan mutane su ce haza kun ga wani abin da muka rubuta min inda la Allah ne rubuta abun Allah yake amma ba su suka kirgira suka yi kayan su liyadaro bihi zamanin kalila sun yi wannan ne dan a ɗauki wani abu na duniya ba min duniya na duniya wa humul yahudu su ne yahuda gayyaru sufatan nabi sun jirgiza sufan annabi muhammad fi taurati a taura wa ayatul rajm da ayan jifa wa gairi ma da wani wannan wa katabuha ala kilafi ma unzila sun rubuta sabanin abin da aka sauke wannan yahudawa kenan to mu kuma na yanzu me mafahumin wannan a yau malami ya je gurin sarki ko kuma wani wani mai mulki ya faɗi ra'ayinsa malamin ya zo da wannan ra'ayin ya bar na Allah to shi ma yana daidai da wannan malaman da suka ba da haɗin kai a cuci al'umman annabi duk suna ci malamai suna wa'azi ana cewa holiyo yana da kyau yana da kyau ai ai su ma lahira suna nan a yahudu ne zai da mutane suka daure masa gindi da wanda sun yi ga suna cewa to jama'a kowa fa za a masa allura fa na wannan jinyan fa a je a masa fa a muku alluran nan fa kun ji ko duk suna ciki ai yahudu ne ai ko abin ko su daure yahudu gindi da wanda zai zo ya bude qur'ani in ya bude qur'ani kuma ya ce wannan alluran nasu yana da kyau yana da kyau yana wa'azi a wa'azi da ya faɗa da wanda zai ce holiyansa yana da kyau ya faɗa a wa'azi duk ranar gobe kiyama inda Allah ya kai wayan nan zai kai su sai dai in sun tuba sun gyara da wanda ya ɗauko mummunan abu wanda yahudi ya zo da yi ya ce da mutane wannan abin yana da kyau ranar gobe kiyama za su gamu da Allah ai kowa ya san abu mai kyau alhalalu bayyinin wal haramu bayyinin wa bainahuma mutashabiya karra'in yal'a hawla al-hima ai halar da haram a bayyane yake ko baka ga wata ba ka zo kana ta faɗa gidan rediyo kana cewa mun gani mun gani jama'a ka kama ka da mutane za ku yi da Allah za ku yi da Allah ba wai sai yahudun kaɗai ba nan yanzu ma duk wanda ya faɗa ƙarya ya sa a ƙur'ani ya kirawo mutane ce a zo a bi abin gaskiya ne to yi ma yana cikin wayancan yasa tun malamin da kaga yana zuwa gurin sarki in kai wasa zai ma fashin addini annabi ya ce ku ji tsoron mai yiwa zai zama dan fashi sai dai rigima ne ya samu sarkin aka ce zo ka warware mana ta wannan kaje kai masa hukunci kar in ya ba komai kar karba ka ja wanda ne dai shi zai biya ni alaga ta malam wani lamari ne na aure ya rikice zo ka mana bayani sai ka zo da ilimin da Allah ya baka kai bayani kai bayani ka ce ga yadda Allah ya ce a ranka dai akwai wani abu bayan nan babu dakata sarki yana zuwa malam ka tsaya sarki yana zuwa mai martaba ya shiga gida saurara yana zuwa sai ka tsaya da ya dace alaga ta mana rige wani ka ce mene mene ne a'a sai ba fadi ya ce karba mana ranka dai ai a'a ba yanzu ba ai Allah ne wa aiki biya ni wani abin da ka dauka talakawan ka gasu masu karamin karfi ka raba musu amma ni dan Allah ne tunda nayi dan Allah to Allah ya biya ni to sarkin zai dau gaskiya amma ka faɗi wani magana ya ɗau kuɗi ya baka to nan gaban yana da wani ra'ayi ya za ka yi dole ka bar ra'ayinsa to ku kula malami zai karanta qur'ani wayan kaji in ana magana sai ya ce yahudu ya gaya to kai baka ciki kai ma kana cikin wani aya duk mutumin da ya kirkiri ƙarya ya ce ita ce gaskiya ya kirawo al'umma su zo su bi wannan ƙaryan akan ƙaryansa to shi ma yana cikin wa'ancan yahudawa kai kuma da aka kira ka ka bi ƙarya ka san ƙarya ne kai ma kana tare da shi wanda aka kira yi aka dora shi akan ƙarya bai san cewa ƙaryan bane to inda rabansa in ya tuba zai Allah zai bari in an ji lahira Allah shi ne masani amma dai shi ma da ƙyar zai tsira da ƙyar zai tsira Allah ya riga ya kafa mana hujja to mu je fawailun lahum mimma katabat aydihim wa wailun lahum mimma yaksibun wailun lahum mimma katabat yadihim duk abin da suka rubuta azaba ya tabbata wa wailun lahum mimma yaksibuna tur da abin da suka aikata na rashawa da cin hanci shine rashawa ga yaran a rubuce yanzu shine ga jana cewa wai ana ana yaƙi da rashawa da cin hanci ake yaƙi to sai na za ku yaƙi ai yare da qur'ani mana a ka zo ka ce wai ana yin ana yin cin hanci da rashawa ake so a daina sai na za a daina shari'a da qur'ani shi ne maganinsa duk wanda ya sata yanke masa hannu duk wanda ya kisan kai a kai yayi wanda ya yi zina bulala ne a baya bulala in na dutse ne a jefe ya ta gani waye ne ta hancin ai ko fuska ba za a ci ba bari hanci hankali kowa gani gawa ne ya isa gawa ne tsoron Allah an bar littafin Allah kuma ku ce wai za ku hana cin hanci da rayuwa ta ina ka taba ganin barawa ya kama barawa ai wannan laifi ne zai kama barawo to barawo ta ina zai kama barawo kai kana sata da gindin biro kuma ga wani barawo ya saci kaya wai ka ce a kama wancan to yi wannan fa ai mai laifi baya kama mai laifi sai dai marar laifi ne zai kama mai laifi ai a zo qur'ani ka gani mana aka yi sati ɗaya biyu ana shari'a da ƙurani akan gaskiya ka ga abin mamaki ai idan ka ga mutum gwamna da hannu ɗaya yanke ai ai ka ga nan ga in ya ga wani yayi laifi ai ya dinga yanke hannun mutane ko dan ya samu abokai hato zai bari wane mutum duk za a ji a same su masu kawo musu kuɗin da wallahi duk sai an shi hannun su duk har ƙasa duk wanda ya rage da ƙur'anin nan dai kam ba wanda zai kai labari kowa sai yanke hannun in ya ƙara kuma a yanke wannan in ya ƙara a yanke wannan hannun ai ana kallo an ce da mutum ga kuɗi ma ba mai ɗauka in ka zo ka ce da mutum ga mulki sai ce a'a ni ina da aikin yi wallahi ba inda dama yau ai ba zai yoyi ba ga yi nan ai ƙur'ani aka bari ba zai yoyi ba Allah ya kiyaye Allah ya gane da mu da an rike Qur'ani duk wani fitina babu Qur'ani haka bane Allah ya fahimtar da al'umman annabi
wa wailul lahum mimma yaktubun lahum turra azaba ya tabbata ga abin da suke aikata a nan rayuwa da cin hanci wa qalu wa qalu lam tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudatan قل اعتقدتم عند الله أحدا فلن يخلف الله أحدا وقالوا suka ce lama wa'adahum annabi yayin da annabi ya musa alƙawari annabi ya ce to ku da yahudawa Allah ya muku alƙawari za ku yi wuta suka ce lan tamassana annaru ai lan tasibana ai mu wuta ba za ta kona mu ba illa ayyaman ma'duda in za ta kona mu ma sai dai kwana 40 Hausa suka ce in ba menene me ka in ba rijiya in ba rami me ya kama gana rami wai ba za su yi ga wuta ba sai dai kwana arba'in to kwana arba'in ɗin san ranku ne tun da kun yi ga an yi ga da ku waye gaya ma za a fitar da ku ai kalilan kalilatun arba'in na yau muddatu ibadati aba yabul ijla mudda da iyayensa suka bauta ma dan mariki sun mata zulu bautan ya gushe wani ga ya mutu lahum da su ya muhammad itakatum inda la ada wai abun Allah ne kuka riga alƙawari ni saquhu minu bilalika alƙawari kuka yi da Allah na cewa Allah ba zai kona ku da wuta ba sai kwana arba'in to idan alkawari kuka yi da Allah falan dan me yasa ne yuqli wallahu wa'adahu bi ila me yasa kuke saba alkawarin da kuka dauka gurin Allah ila ya kai gaba kadan am taqulu la ilaha ma la ta'lamun an bari maganarka barbari ku dai ta kuluna kuna faɗi Allah la ga sarki Allah ma la ta'lamun abinda ba ku sani wannan magana nan kwana 40 ba gaskiya bane kuna faɗin abin da ba ku sani ba ne yi mana ai da kun san abin da kuke faɗa haka ne da ba za ku ji haka ba da in dai yadda kuka rike alƙawari da ku ne Allah zai kona ku to Allah ai da ba zai saba muku alƙawarin ku to dama ba alƙawari kuka rike da Allah ba bare ya man kasaba sayyatan wa habar bi kadiyatu fa ulaika ashabun nar ne gaskiya ne ta mazakum ga amsa nan wuta za ta shafe ku wa takaluduna kuma za ku kaddara wa dawama cikin wuta man kasaba sayyi'atan duk wanda ya aikata shirka wa hada bihi kadiyatu Allah ya za mu kewayo masa da kurakuran da ya aikata na shirka bil ifradi wal jami ai isa walat alai za mu jibanta masa wa hada qalbihi za mu kewaya masa min kullu janibin ta kowane bangare bi amma da mushrikan kuma ya mutu yana mushriki fa ulaika wayannan ashaban nari su ne ma'abuta zama a gidan wuta hum hum Allah ya fiya ce zuwa kalidun gidan wutan za su kaddara wa dawo ma'aru ya bi ma'ana man an kiyaye ma'anan man والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة wallazina amanu kaga wa'anda suka ba da gaskiya da Allah wa amilu salihati suka yi kyakkyawan ayyuka to Allah ya ce ulaika wa'annan ashabul janna Allah ya ce su ne ma'abuta zuwa gidan aljanna amma ba sai kai kyakkyawan aiki kai aikin da ba riya aikin da ba jerwa ayi aikin dan Allah wa amilu salihati to Allah ya ce ulaika ashabul janna su ne ma'abuta gidan aljanna Allah musu tanadi na gida malam mutum ɗaya yana da gidansa ya kai girman duniya dan ja mana masalar jannatin lati مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من كمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار ba duk wannan tanadan aljanna ne san kuma Allah ya ce hurun makasuratin fil kiyam وهم مقصورات في الخيام san Allah ya ce su ma matayen suna nan Allah ya tana san kuma cikin ilawa Allah ya ce ta uru ba na tura غروبا ترابا لأصحاب اليمين ba ji Allah ya ke cewa uru ba na tura ba ne ashabul yamin ga ma buta annan dama rayuwa fa tana aljanna Mm, yasa annabi yake cewa Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah faqdir lil ansar wal muhajira haka annabi yake cewa Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah faqdir lil ansar wal muhajira ranar yakin gololo annabi ya ga sabon malam kowa yana aiki kamar ya mutu malam ana cire diga ana zuba ƙasa ana tonon rami fafafal fafafal fafafal fafafal wannan za ka ji ƙaran diga wannan ƙasa yana hawa tudu ga ganuwa ga ga gwalalo sahabban annabi kowa ka gani ya zage kurin aiki ya ki annabi yana gurin mazaje sannun ku dai sannun ku mazaje annabi yana gaida su shine annabi ya rera ya ce Allahumma la aisha illa aishal akira fagazin lil ansar wal muhajira sai suka daga diga haka suka ce nanan lazina baya muhammadan alal jihadi ma bakina abada nanan lazina baya muhammadan alal jihadi ma bakina abada dagan aka daga sama suka ce ai mu ne muka yi mu baya ga annabi muhammad nanan lazina baya muhammadan alal jihadi ma muddin muna raye sai mun share wa annabi hawaye annabi ya ce to ai ba wani rayuwa sai rayuwar lahira saboda anan wahala ake ci to an kusan zuwa gurin hutu wani gurin kuma su ma da aikin tsiman ya kai tsima tsiman ya kai tsima da kansu suka tayi sai suka fa wannan annabi ne suka amsa sai suka ce na lalazina baya muhammadan alalaja hadi ma na abada sai yake Allahumma aghfir li Allahumma la aisha illa aisha al-akhira faghfir lil ansar wal mahajira annabi yace Allah ba wata rayuwa sai rayuwar lahira Allah kai wa mutanen Makka duk abin da suka maka kafin zuwa wannan rana Allah karka duba abu ka yabe wa ƴan Makka faghfir lil ansar ka yabe wa mutanen Madina Allah wal muhajira da mutanen maka Allah ko me suka yi a dube ne kar a dube su Allah ya ce an gama sun haye mu ce Muhammadu Rasulullah Muhammadu Rasulullah Muhammadu Rasulullah
to kaga yanzu na feta ku sai mu ji gaba da karatu ba barci mu je mm, والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها Allah ya ce خالدون wallazina amanu kaga wanda suka bada gaskiya da Allah wa amilu salihat suka yi kyakkyawan aiki Allah ya ce ulaika wa'annan daga cikin yahudu da nasara ashabul janna Allah ya ce su ne mabuta zama a gidan aljanna hum su da nafiya a gidan aljanna khaliduna za su kaddara wa dawama mhm.
وإذا كنا من ساق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إنسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم موردون Allah madaukakin sarki ya ce wanda kur za mu ba ku labari wa iz yayin da aka zana misaqa bani isra'ila yayin da muka riƙe alƙawari da bani isra'ilawa fi taurati a taura wa qulna muka ce da su la ta'budu bi ta'i wal ya'i illa la kada ku bauta wa kowa sai dai Allah kabaru ne bi ma'anan nahi labari ne da ma'anan hani wa qur'a ana karantawa da la ta'budu wa asinu bil walidaini ku kyautata wa mahaifa ihsanan kyautata barran ku nuna musu nagarta su ma turawan an umarce su da su dinga kyautata wa mahaifansu shi yasa duk mutumin da yake so tasa ta yi kyau ka kyautata wa mahaifinka in ka kyautata wa mahaifinka za ka ji daɗi ya za lukman aka ce ani shukurli أذكرني ولوالدي إلي to المسير kaji Allah ya ce in za a gode mun ma ka gode wa iyayenka bani Isra'ila an riƙe wani alƙawari da su na cewa kada su bauta wa kowa sai dai Allah ko bayan nan Allah ya musu alƙawari an ce an musu nasiha su kyautata wa mahaifansu su kyautata wa mahaifa mahaifa kyautata musu yana da lada saboda duk mutumin da aka kira shi da sunan da ba na babanka ba to ƙanshin aljanna ma ba za ka ji ba eh a kira ka da sunan da ba na mahaifinka ba wanda yake da'awa da uban wani ba zai ji ƙanshin aljanna ba yasa in kana so ka ji ƙanshin aljanna ma sai an kira ka da sunan babanka kuma aljannan da yana ƙarƙashin kafan mahaifinsa dole sai mahaifi ya daga kafa za ka yi ga aljanna mahaifiyarka sai ta daga kafa za ka yi ga aljanna mace sai mijinta ta bi mijinta za ta yi ga aljanna almajiri sai ya bi malaminsa zai yi ga aljanna to ya kamata duk mutumin da ya san yana da iyaye bari ma irin wannan wata mai alfarma ka faranta mahaifiyar kare mana ka je ka nemo nama na zamani mai kyau ka biya inda dama ta yi bude baki ko kosai ko sukari ka ba da dan kunu da dan siga siga da dan kosai kosai iya ka ta yi bude baki za ka ji daɗi a duniya asirin ka zai da duk wanda kaga ya gagara a duniya an yi an yi makiya sun bari to yana kyautata mahaifiyarsa ne kuma duk ɗan da ubansa ya ce wane Allah ya kiyaye ka Allah ya kare ka Allah ya sa ka gama lafiya in dai baban ka yi ma wannan addu'a to in Allah ya yarda duk bala'in da zai zo na duniya zai kewaye ka Mm, in ya rako ya rako bala'in kansa ya san ka in dai ya zo kusa da kai zai ratsa maka saboda ka samu addu'an iyaye iyaye ba wasa bane a rike su da gaske duk wanda kuma yake so ya kwashi masifar da tafi karfin sa to ya saba iyayensa in dai da ya saba iyaye to zai gamu da masifar da duk addu'ar duniya nan da zai yi ba zai rabu da ita ba ina fata kun fahimta to yasa su ma turawan Allah ya ce da su wa bil walidaini ihsana a kyautata mahaifa barran a nuna musu nazarta wani wani gurbe وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا kurba idan da dan uwanka tsananka ne ko wanka ne ko kuma dan dan uwanka ne ko dan wanka ne ko dan tsananka ne duk mutumin da ka san ba yi da gado a dukiyarka to ka kyautata masa alƙaramatu adabi ne alal walidai ne an san haƙƙin iyaye a hadisi ma ya zo babban wa matsayin uba yake to wanka ne kaninka ne in kana da dan wanka Allah ya ma ni'ima kar ka zama inuwan gihinya ko Eh, na kusa ba zai yi inuwa ba sai na nesa kar ka zama haka in dai da yan uwanka su ma su more ka anima da Allah ya ma domin su yan uwanka ba suna cikin hadari duk mutumin da Allah ya masa arziki yan uwanka ba su da arziki a a- a hadari suke sai kun tambaye ni a guje to Allah ga ta malam sai ina suka fada hadari to ba mai ba su ai abin da sun je sun ce a taimaka a ce ku da wanku mai kuɗi ne kaga ya zame musu kadangaren bakin tulu kenan ko yawwa a, kai da kake da wane kaga mutane ba za su ce ma kana da Allah ba sai ce a, kamar kai wane wane baya baka ne kai da kake da wane to kaga shi dan wannan kan baka bayi ba ma ka je bayi a cikin bala'i amma kuma kuma har ila yau abin mamaki idan kuma ya samu alkhairi kai kuma dan uwan kuwa da dan uwanka ba sai kai hakuri idan ka samu alkhairi fa sai an bata ma rai fa sai a ce wane ne baka in ka samu in ba shi ne baka ba za a ce shi ya baka in ka tambaya kuma sai a ce kana da shi kai da kake da wani ka tambaya a ma gori ka samu a ce shi ya baka hauhi ne yake ka to kai hakuri ne in ma ba shi din ne ya baka ba an ce shi ya baka din kai hakuri ka ce to alhamdulillah shi Allah ya san wanda ya baka dan uwan naka ne ko ba yi bane sai ka gama da hakuri wannan duk shedan shi ne wanda in ba ku yi hakuri ba za ku rabu da yan uwan ku. in kai ma ka ji ne sai ka ce billahi ba shi ya bani ba to an gane tsakanin ku ba shi ba shi ya bani ba wallahi ko a gaban sa zan faɗa ba shi ya bani ba to kai ma ka ji ne baka sani ba in an ce shi ne in ba shi bane ba cewa za ka yi shi bane ka ce alhamdulillah idan kuma ka tambayi wani abu aka ce kai da kake da wane to sai ka gode wa Allah ya kai Allah ya ma arziki nan gaba sai ka daina tambayan ka zo ka tuba ka tambayi Allah shi nan ka tuba kai kuma dan uwanka idan Allah ya sa Allah ya baka yan uwa kana da dukiya ka more dukiyanka ka gabza ka ba su eh in ka ciccire ka ciccire dukiyan mai nauyi ka ba su ka gama in ka duwan dan uwanka ka ce wani kai ma ga miliyan ɗaya wani kai ma ga miliyan ɗaya wani kai ma ga dubu ɗari biyar in suka rike dukiyar suka zama masu dan abin hannu to alhamdulillah ran da baka da shi in ƴaƴanka suna cikin rahin kwabo in wani bai mutu ba wani yayi wa ƴaƴan naka in kai ka da alkhairi alkhairi zaka gani alkhairi zaka gani amma kana da rai baka wa ƴan uwanka ba in an zo an ce wani kamar naka zaka ce ba yanzu ba akwai lokaci ka je kamar shi ne da duniya wai akwai lokaci sai mutum ya mutu ka ce akwai lokaci in mutum ya zai zo na wane wa na da Allah mun kaza ba yanzu ba akwai lokaci akwai lokaci in lokaci za a yi a yanzu muna jiran lokaci ne to in an mutu ba sai wani tambayar ka ce da lokaci gobe da lokaci jibi da lokaci an yi sallah lokaci biyar ba ya isa ba ka bayar gobe ka bayar gobe ka bayar amma wani mutum ya tambaya ka ai da lokaci ai da lokaci to yana haka ran da ya mutu kana ganin sai ya zo mutuwa wai ya ce wai zai baka ko ya baka yayinsa za ka kwace za ka kwace kuma sannan bayan in ya zo mutuwa wai ba zai baka ba ya ce don Allah in na mutu a dukiyar nan ku dan yowa na wani abu ku yi wa na wani abu kun ji ko kai ma baka yi ba su za su yi da wannan magana ta ga da kaka zai tsire duk ba ɗaya ba kai ma baka yi ba to me za su yi ba wani magana da za su yi a duniya za ka more duk dan wanka da ba yi da gado ka ɗauki wani abu mai kyau ka ba shi in Allah ya karɓi ranka ma ka san kayi kuma ka kwatanta faɗar Allah ina fata kun fahimta to shi yasa wa bizul qurbi ku kyautata a ƴan uwanku makusanta wal yatama ku kyautata a marayu duk inda ka ga maraya ka zama kamar kai ne babansa eh duk mutumin da yace yana son annabi to ya dinga kyautata a maraya yanzu zai dinga ganin annabi wani masaki ne da miskinai marayu ne makafi ne masu karamin karfi ku dinga kyautata musu almajirai ne garada ne ku dinga kyautata musu wa qulu linnasi qawlan hasana in za ku yi magana gurin mutane ku faɗi magana kyakkyawa ba mummuna ba min al'amri bil ma'ruf na umarni da kyakkyawan lamari wallahi da hali ana mu kare gaban abin ki wa sirku ku dinga gaskatawa fi sha'anin muhammadin a sha'anin annabi muhammadin wa rizqu bihim ku dinga tausa samu wa bi qira'ati bi lamil hayy wa sukun sin ay mazari ne wa sau an fusu fatayi ne mubalaga saboda kaiwa mataga wa imun salata wa imun salata wa atu zaka thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum muridun wa imun salata Allah ya ce ku da sallah wa atu zakata Allah ya ce ku bada zakka ai qaddalatum zalika ku bar wannan sun mata wallaitu amma sai suka juya arab suka bijire anal wafai bihi da barin cikawa da shi fi wannan irtibatu ne anal gaibiya wal muradu aba'uhum ana nufin ubaban su ne illa qalilan minhum sai dai yanka dan daga cikin su suka cika wannan alƙawari na Allah wa antum alhali cewa ko mu'riduna kuna masu bijirewa anhu albar gabaran haka ka aba'ikum kaman ubabanku da suka gabata to za mu iya iyalan ko yadda muka yi sallah muka dawo ko aka taba kuma sai ayi addu'a ko